والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'adu godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mamallakin komai da komai wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta ranar lahadi 21 ga watan almuharram shekara ta 1430 daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya dace da 18 ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi daga cikin wannan littafi mai suna maqamatul hariri da taimakon allah tabaraka wa ta'ala darasi na jiya mun kawo kusan ƙarshen makama ta goma sha shida ita ce almagribiyya wadda aka dangana ta zuwa garuruwan yamma bayani ya gabata akan biladul maghrib mun zo daidai lokacin da abu zaid na birnin saruja ya zo musu da wato shine kalima bakwai a haɗe wadda idan ka karanta daga farkonta ta karantu hakanan in ka sun kuyo bayan da za a yi ta canza ya zo da shi a zube sannan ya zo a waƙe lokacin da suka ga irin fasahar da Allah ya masa su jama'ar sai suka nemi cewa abin da suke bukata ya zauna da su tsawon darensa domin su yi hira da shi duk abin da yake bukata na taimako su taimaka masa ya ba su uzuri cewa ya baro wasu ƙanƙanan yara wato suna kukan yunwa kuma addu'a suke masa baba Allah ya sa a dawo da maza ya ce saboda haka abin da nake bukata kuɗin saurara mun na tafi wato na haɗe musu makarar da ta same su shine ta yunwa sannan in dawo a kan sawuna in yi shirin wato hira har zuwa lokacin asuba. sai suka faɗa ga ɗayan yaransu suka ce raka shi don rakiyar da za ka masa ta sanya ita ce mafi gaugawar dawowarsa a lokacin nan wanda zai raka shi ya ɗauki burgaminsa yana mai gaggauta dawowa da shi yaro yake cewa tun lokacin da muka fita wato sai ya ringa bi da ni wasu hanyoyi waɗanda suke masu wahala hanyoyi waɗanda suke mabambanta ma'ana a takaice ya ringa bin lunguna da shi don kar ya gane hanyar da ya shiga da shi ko da an biyo baya lokacin da kenan suke tambayar yaron yaya aka yi kai kadai ka dawo shine sai yake gaya musu irin wannan ya ce har lokacin da muka isa wani ɗaki wanda yake rubjajje sai yake cewa nan shine madurkusata nan ita ce shekar wato 'yan tsakina a lokacin nan sai ya warce burgaminsa sai ya buɗe gidansa sai ya shige ya ce yaro hakika ka sauƙaƙa min nauyi ya ce kuma ka cancanci kyautatawa game da ni ya ce karɓi nasiha ita wannan nasiha tana ɗaya daga cikin tsadadan nasihu kuma madasa ce ta dukkan abin da zai gyara rayuwarka wa'ansha da sai ya saɓi waƙa idza ma hawaita janana klatin فلا تقربن فلا تقربنها إلى قابلي وإما سقطت على بيدر فهوسل من السنبل الحاصل ولا تلبثن إذا ما لطقت فتنشب في كفة الحابل ولا تنجلن إذا ما سبحت فإن السلامة في الساهل وخاطب بهاتي وجاوب بسوف وبي عاجلا منك بالعاجل ولا تكثرن على صاحب فما ملك سوى الواصل ya ce izama hawaita janana klatin yaro idan ka tarar da 'ya'yan dabino fala taqrubanha ko kuma fala taqrabanha karka kusantar da ita ila ƙabilin izuwa baɗi ma'ana idan ka yanki dabino karka ci sai da bazara zan huddo na ci kafin bazarar zai iya lalacewa kuma wata musiba za ta iya faɗa masa wa in ma saƙaɓuta idan ka rubta ala baidarin a bisa rumbun ƙasa baidar wato rumbu ne da mutanen sudan suke yin shi a cikin ƙasa wanda in an yanki abinci duka sai a sanya shi a nan a yi tanadinsa in har an yi katari ka rubta cikinsa ya ce to kar ka sake ka hutu fahausil minas sumbulin hasili ka cika makwalkwatanka dangane da zangarnin da suke tabbace a cikinsa a sumbul jam'i ne na sumbula ga ya fi kulli sumbulatin mi'atu habba kama sani habbatin ambatat saba a sanabil an gane ko fi kulli sumbulatin mi'atu habba ya ce wala talbasanna ya ce yaro karka zauna izama laɓakta idan ka yi tsuntuwa fatan shaba in har ka sake ka zauna a inda kai tsuntuwa sai ka ratayi fi kibbatin habili a cikin tarko an gane ku na mai tarko ko kuma ka ce a cikin fatsa ta mai tarko alhabil shine mai tarko an tsago shi ne daga al'uhubula uhubula shine wato tarko an gane ko ga can wake cewa haba'ilun kullul anami rahinuha haba'il jam'i ne na wato ona uhubula ya ce wala tuginanna ya ce yaro karka zurfafa izama sabahata idan ka yi nutso a cikin teku fa'inna salamata ya ce kubuta da zama lafiya ana samun shi fi sahili a gaba ba a tsakiyar teku ba an gane ku mai son ya fita lafiya ya bi gaba amma mai neman hallaka wato ya shiga tsakiyar teku ma'ana kenan in har za ka yi yaudara to kaɗan sassauta ya ce wa kaɓib kai magana bihati cewa ku bar wa jawib kai kuma ka ba da amsa bi saufa cewa sai a gaba in za ka buɗe baki ka ce ku me komi in kuma kai ne aka ce ka ba ce sai a gaba ya ce wa bi'e ajilan minka sai da majinkircin alkawalinka bil'ajili da magaugauci idan mutum ya ce gobe zan baka dala goma a takaice idan akwai dala biyu a wajensa a yanzu karka bari ta kuce maka domin ba a san ba goben me za ta je ta zo shi ne ce wa bi ajilan minka su da majinkircin wato alkawalinka bil'ajili da wanda yake magaggauci an gane ko bambancinsu shi ne wato jinkiri ana sanya shi da alhamza al'ajal shi kuma al'ajal bil'ayin wato shine gaggawa shine ubangiji ta'ala yake cewa man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid yace wala tukfiranna yaro karka yawaita ziyara ala sahibin ga aboki fama mallaqabu aboki bai taba kosawa da ɗai siwal wasili sai wanda yake mai yawan saduwa da shi ka je yau ka je gobe ka je jibi gata in ka je sai ya ce ku ce masa bana nan an gane ko alhali shi ko yana nan wato ya kosa da kai ko kuma in ka zo ya ce gari zan tafi shi ne ya ce to a nan karka yawaita ziyara ga aboki wato aboki bai taɓa kosawa da ɗai da abokinsa siwal wasili sai wanda yake mai yawan ziyara amma a nan kamar yadda muka yi bayani ya danganta dangane da abotar da take tsakankaninka da ƙauna in har akwai soyayya ta ƙware in su goma za ka je a yi ni bayan da za a yi ya ƙusa da kai sun maƙala lokacin da ya rera masa wannan waƙa sai ya ci ukuzul hafi ta amurika yaro taskance wannan nasiha a cikin zuciyarka waƙatadi biha fi umurika ikoyi da ita cikin dukkan lamurranka wa badir ila sahabika ka yi gaggawa zuwa ga abokanka fi kila'ati rabbika a cikin kiwon ubangijinka an gane ko kila'a wato masdar ne na kala'a sai ka ce ya kala'u sai ka ce wato kila'atan shine kulman ya kala'ukun billaili wan nahari minar rahman fa iza balagtahum yace yaro in ka isa wajensu fa ablighum tahiyati ka isar musu da gaisuwa ta watulu alaihim wasiyati kuma ka karanta musu gargadina wa kullahum anni ka faɗa musu a madadina inna sahara lalle rashin bacci fil khurafati a cikin zantuttuka na banza lamin a'zamil afati yana daga mafi girman dukkan aibi an gane ku na tauye kenan kwanuka na rayuwa wa lastu ulgi ihtirasi yace ni ko ban zamanto ba da zan jefar da kiwon da Allah tabaraka wa ta'ala ya mu wala ajlubul hausa hawasa wala ajlubul hawasa yace bana janyo tawaya ila ra'si zuwa hankalina قال الراوي من رواية فلما وقفنا على فهواش إره لوكا تندا muka gane hakikanin abinda waƙarsa ta ƙunsa na ma'ana fahawa shine ma'anar abu da sanin hakikaninsa waɓala ana ana nukurhi muka tsinkayo abin ƙinsa nukur daidai yake da almunkar laƙar ji ita shay'an nukura wa makrihi da makircinsa talawamna ala tarkihi sai muka zargi junanmu a bisa barinsa da ya kubce mana waliktirari da ruɗuwa bi ifkihi wato dangane da yanken ƙaryarsa sun matafarraƙana sannan sai muka rarraba bi wujuhin ya ce da wasu huskoki basira wanda suke masu ɗaurewa an gane ko wujuhun yawma izin basira ta zunno an yi fa'ala biha faƙira wasafaƙatin khasira wato da ciniki wanda yake taɓaɓɓe ma'ana mun zauna da shi amma ba mu ci wata riba ba da a ce ya dawo an zauna an kwashe tsawon dare to a lokacin nan ne za mu fa'idanta da shi a takaice ƙarshen makama ta sha shida almagribiya kai tsaye za mu shiga insha Allahu ta'ala makama ta sha bakwai alƙahakariya wato mai da baya da baya kenan alƙahakara wato shine ja da baya da baya an gane ko me yasa aka mata wannan suna kasancewar akwai wata risala wata letir da yayi a cikin wannan makama wadda ta kunshi kalima ɗari wadda idan ka karanta ka je ta karantu kuma da baya da baya in ka komo hallo ta karantu kamar yadda za mu gani insha Allah قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا هارس بن همام هارس بن همام يا باد لاباري قال شيتي لهبت في بعض مطاره البين yake cewa na hango asharan majefa wato ta nisanta lafazin maɓari jam'i ne na maɓura wato wurin jifa na albaini wato shine nisanta da gida wa maɓamihi la'aini yake cewa da wurin hangi wanda yake na ido lafazin maɓami jam'i ne na maɓuma abinda ake cewa a ko kuma ka ce a wato shine hange na ido zuwa abinda yake kwaɗai. an gane ko shine yake cewa lahabtu na hararu fi ba'd mabarihil baini asharan wurin jifa wanda yake na nisanta da gida wa maqamihil aini da mahanga ta ido fitiyatan wato na hararu wasu samari alaihim simal hija yace tare da su akwai alama ta hankali daga kagan su kaga mutane waɗanda suke masu tsabar hankali wa ƙulawatu nujumid duja wato suna da kyawo irin na taurari waɗanda suke na duhun dare wahum su waɗannan samari fi mumaratin wato suna cikin gardama mushtaddatul hububi wadda take mai tsananin motsawa alhubub wato shine motsawar iska wa mubaratin wato da bujiro ma juna mushtaddatul ulhubi wadda take mai nisan wato sukuwa al'ulhub wato shine sukuwa mubara wato ita ce takara wa mubaratin wato suna cikin takara mushtaddatul ulhubi wadda take mai nisan sukuwa ya ce fahazzani li qasdihim hawal muhadarati san zama da malamai fahazzani wato sai ya girgiza ni li qasdihim su domin nufatarsu alhitizaz wato shine girgiza abu ga ya can wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhla فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج سيتي فهزني واتو سي روروتاني لقصدهم دومين نفاتس منين يروروتاشي شيني هو المهادرة واتو سن زما دما لمي المهادرة واتو شيني أسام زما نما أبو تائلمي سجيفة وتكلمة ود جماعة زاسو أمفال دا إتا wastihla'u jalal munazarati wato da jin daɗin jana ‘ya'yan itace na almunazarati tattaunawa ta masu ilimi almunazara wato shine tattaunawa tsakankanin masu ilimi don a fitar da gaskiya falammal ta haƙtu bi rahaɗihim a lokacin da na haɗu da jama'arsu wanta bantu na tsaru fi simɗihim a cikin shirinsu an gane ko asimut shine zari wanda ake shirya tsakiya a cikinsa wanta bamtu nima na tsaru fi sinɗihim a cikin shirinsu ƙalu sai suka ce masa a anta mimman yi gulafin haija shin yanzu kai kana ɗaya daga cikin mutanen da ake jarraba su wato a fagen yaƙi wa yulki dalwahu fid dila'i kana ɗaya daga cikin mutanen da suke jefa wanda ke jefa gugansa a cikin guguna shi ma wato ya janyo ma'ana wai kana ɗaya daga cikin wanda ake jarrabawa a fagen yaƙi shin kana ɗaya daga cikin mutumin da ke jefa gugansa wato a cikin guguna shi ma duk wani abin da ake shi ma ya taka rawar a zo a gani faƙultu sai na ce bal ana min nazaratil harbi a'a ni ina ɗaya daga cikin 'yan kallon yaƙi lamin abu na iɓani wa darbi ya ce ba na daga cikin 'ya'yan suka na mashi da saran takobi ni a yaƙi ɗan kallo ne fa'adrabu an hijaji a lokacin nan sai suka kau da kai dangane da jayayya da ni kenan ni wato ba abokin tafiya ba ne wa afadu suka kwararu tahaji dangane da yin zaurance an gane ko attahaji shine yin zaurancen magana abin da yake na kalmomi na lafazi daban abin da kuma ma'ana ta kunsa daban karwa manta tuntuni ya gabata shine al'uhujiya jan'unsa shine al'ahaji wa kana fi buhubuhati halqatihim ya kasance a cikin tsake-tsakin taron jama'as wa ikilili rufqatihim da gaban wato jama'ar lafazin al'ikilil wato shine tuntu an gane ko kamar idan an ɗumka hula zanna sai a mata wani ɗan tuntu daga sama shine ake ce masa al'ikilil sannan lafazin al'ikilil ana amfani da shi dangane da wani kambe wanda sarakuna suke sanyawa kamar misali irin wanda galibi a hoton sarauniyar ingila za ka ga ta sanya wani kambi shine suke ce masa al'ikilil a nan abin da yake nihi da ikilil wato wanda yake a gaban taro wanda shine gaba shine yake cewa wa ikilili rufqatihim wato da gaban taron jama'arsu wato ya kasance shaikun akwai wani dattijo kad baratul humumu hakika bakkan ciki wato sun heƙe jikinsa albaryu shine wato heƙe alƙalami walau wahatu samumu yake cewa iskar guba walau wahatu wato ta jirkita gangan jikinsa hatta ada an halamin qalamin wato har ya koma mafi rama game da alƙalami ma'ana alƙalami ma ya fi shi ƙiba wa aqhala mafi ƙiƙasa min jalamin dangane da almakashi hatta da almakashi ya fi shi ƙiba illa annahu sai dai cewa shi kana yubdil ujaba ya kasance yana bayyana abun mamaki idza ajaba duk lokacin da ya amsa wata tambaya wa yusi sahabana kullama abana a duk lokacin da ya bayyana abin da ke cikin zuciyarsa sai ya mantar da kai sahabana wa'il wanda ake sanya misali da shi a wajen fasaha fa'u ujibtu sai aka ƙayatar da ni bi ma'utiya dangane da abin da aka bashi minal isabati na dacewa a wajen zance wata brizi wato da shiga gaba ala tilkal isabati wato ga wannan jama'a ya shiga gaba ya yi kane-kane ya ce wa ma zala shi wannan dattijo bai gushe ba ya yana kunyatar da an gane ko ko kuma ka ce yana buɗe kulle mu'amma dukkan wani abu wanda yake riheke lafazin ya wato kunyatarwa shine alfaduhu amma anan ma'anarsa shine yana bayyanar da kulla mu'amma dukkan wani abu wanda yake ɓoyayye wa yusni yana kashewa fi kulli marma cikin duk abin da ya halba ila ana kalakil ji'abu har izuwa lokacin da kwarinsu wato yawohinta dangane da duk abin da yake cikinsa na kibiyoyi ma'ana duk wata kalima da za su iya faɗa sun rigai sun faɗa wa nafi da su'alu wal jawabu tambaya da amsa suka ƙare falamma ra'a infadal qaumi a lokacin da ya ga wato kakkabewar burgami na wannan jama'a lafazin al-infad shine kakkabe guziri lokacin da ya ƙare kar mu manta ya riga ya gabata tun a makama ta farko badiyal infadu falamma ra'a lokacin da ya ga infadal qaumi wato kakkabe burgami na jama'ar dangane da guzurinsu duk abin da yake cikin cikinsu na kalmomi sun riga sun faɗa waqtirarahum ila sawmi wato da bukatuwar da fakewarsu zuwa kame baki lafazin as-sawm a harshen larabci na ɗaya daga cikin ma'anarsa shine al-imsaku anil kalami ga ya can inni nazartu lirrahmani sauman falam ukallima al-yawma insiya ai imsakan anil kalami arraba wato sai ya bujuro musu an gane ko ya musu jirwayi da kaman wanka bil mubarahati cewa a zo a yi mubaraha an gane ko ita ma tattaunawa ce irin ta malamai a jefa kalima a samu wani wato ya fito da ma'anarta ko kuma wata tambaya kasancewar wani ya bada amsa wasta abana filmu fataha filmu fataha ya nemi izini dangane da farawa faƙalu lahu sai suka ce masa habbaza ma dalla ya yi kyau wa mallana biza wane ne za a samu a cikinmu ya iya farawa a wannan fage faƙala sai ce da su a ta'arifuna risalatan shin kun san wata letir arduha sama'uha wato ƙasarta ita ce samaniyarta wa subhuha masa'uha safiyarta ita ce muricinta nusijat risalar da aka saƙa ta alamin walayin wato a bisa takala guda biyu lafazin minwalayin musanna ne na minwal minwal shine icce na masaki wanda ya soka shi nan ya fito da shi nan ya soka shi nan ya fito da shi nan shine ake ce masa minwal ta kala kenan musjat wadda aka saka ta ala minwalain a bisa ta kala biyu wata jallat wato letir inda ta bayyana fi launaini a cikin launi biyu wa sallat ta yi sallah ila jihataini zuwa alkibla biyu wa badat ta bayyana za ta wajihaini ma'abuciyar huska biyu ya ce in bazagat min mashriqiha wannan letirkin in har ta hudo daga gabacinta an gane ko mahudarta ya ce fanahi ka bi raunakiha ya wadace ka dangane da kyawanta ma'ana kyawanta ya isar maka ya ce wa in ƙwala atimin magribiha idan ku ta hudo daga mafaɗarta ya ce fayali ajabiha ya kai can mamakinta ƙala sai ya ce faka annal ƙauma ka ce jama'ar rumu sumati an jefe su wato da kurumci shine kawaici lokacin da suka ji wannan magana ka an faka annal ƙauma ka ce jama'ar rumu an jefe su bisumati da kawaici au haqqat alaihim kalimatul insati ko kuma ka ce kalima wadda take ta yin shiru ta kawaici ta gasgata a kansu ma'ana kenan yadda ka san za a karanta musu alkur'ani kowa ya ja bakin su ya kyale fama na basa minhum insanun babu wani mutum daga cikinsu na basa da ya motsa harshensa an gane ya motsa leɓensa kai annabas wato shine motsa leɓe fama na basa minhum insanun babu wani mutum daga cikinsu da ya motsa leɓensa ma'ana a takaice babu wanda ya yi magana wala fahali ahadihim lisanun babu halshi na ɗaya daga cikinsu wanda ya yi magana fahina a lokacin da ra'ahum shi wannan dattijo ya gansu bukuman sun zama bebaye kal'ana'ami tamkar dabobi wasu mutan sun yi shuru kal asunami kamar gumaka ƙala lahum sai ya ce musu kada ajjaltukum haƙiƙa na saurara muku ajalan idda irin ajali na idda sawa'an idda ta mutuwa ko ta saki ma'ana dai na saurara muku lokaci wanda yake mai tsawo wa arkaitu lakum iwalal mudda yace na sakar muku igiya ta sauraro an gane ko iwal wannan iwa iwal wa arkaitu lakum iwalal mudda lafazin iwal jam'i ne na iwal iwal ita ce zarara doguwar igiya wadda ake kulla ma dabba sai a sake ta ta tafi tana kiwo in an ga damar kama ta kuma sai a janyo an gane ko shine sai yake cewa wa arkhaitu lakum tiwalan mudda yace na sakar muku da wato igwai waɗanda suke na sauraro thumma hahuna majma'u shamli yace sannan nan shine matattarar wato taron jama'a ba inda za a je a nan za a haɗu wa mawqiful fasli kuma shine matsaya ta rabe hukunci yau za a san wane ne gwani yace fa in samahat khawadirukum in har tunaninku wato yayi baiwa madahana yace mu yaba wa in saladat zinadukum idan abin kyastunku ya tsaurare wato ya kita da wuta ya ce kadahana ya ce mu ko mu kyasta ma'ana in kun ka samu mu taka rawar a zo a gani faƙalu lahu sai suka ce masa wallahi mun rantse da ubangijin da ya halicci mu malana fi lujjati hazal bahri masbahu mu ba mu da wurin iyo a cikin wannan teku an gane ko ba mu da wurin lunƙaya a cikin wannan teku zurhin wannan teku lujja shine zurhin teku auka zulumatin fi baharin lujiyin wala fi sahilihi masra ba mu da wurin tafiya a gabarsa an gane ko masra shine wurin tafiya fa'arihi afkarana suka ce don haka ka hutatar da tunaninmu minal kaddi wato dangane da wahala wa hanni al'adiyya ka yi murna da kyautar da za a maka bin naƙadi kyauta ce hannu ba wani jira ba za ka yi an gane ku wa hanni al'adiyya wato ka yi murna da kyauta bin naƙadi dangane da hannanta maka ita wata khizna ikhwanan ka maida mu matsayin ‘yan uwa ne naka yasiguna waɗanda ke zabura iza wa sauta idan ka zabura duk lokacin da ka zabura aikata wani abu za mu zabura mu taya ka wayu sibuna ka riƙe mu matsayin ‘yan uwa waɗanda za su sa kauta maka matasta sabta a duk lokacin da ka nemi a sa kauta maka duk lokacin da ka nemi cewa a baka sakamako akan wani aikinka to ka tabbata cewa za mu baka fa'aƙuraka sa'atan wato sai ya sunkuya kai ɗan zamani takaitacce sun maƙala sannan sai ya ɗago ya ce sam'an lakum wa ba'atan ji da bi ya tabbata gare ku fastamdu minni ku rubuta shuta game da ni an gane ku wan kulu anni yace ku ciri labarin risalar daga wajena farkonta shine gaya yace al-insanu sami'atul ihsani shi mutum mutumtakash ba ta tabbata ya zamanto mutum cikakke sai idan an samu sani'atul ihsani aiwatar da kyautata ma jama'a tare da shi an gane ko al'insanu shi mutum sani'atul ihsani aiwatar da kyautata ma jama'a shi ne mutum wa rabbul jamili tattalin kyaukyawan abu fi'ilun nadabi aiki ne na shugaba ba kowa ba ke tattalin kyautata ma jama'a illa wanda yake shugaba an gane ku wa rabbul jamili lafazin rabbu masdar ne bi ma'anar tarbiyya kamar yadda bayani ya gabata a darasin mu wa rabbul jamili tattalin kyautatawa fi'ilun nadabi aiki ne na shugaba annadab shine shugaba wanda yake abun biya wa shimatul hurri ɗabi'ar ɗa zakiratul hamdi tanadin madalla shine ɗabi'ar ɗa ɗa a kullum famar da yake ya aikata aikin da za a yabe shi in ma a duniya ko a lahira wa kasbu shukuri yake cewa tsumurwurin godiya istismaru sa'ada yace cirar 'ya'yan itace na arzikin duniya da lahira shine wato tsumurwurin godiya ma'ana cirar 'ya'yan itace waɗanda suke na arziki wato shine da shine mutum yake tsorowar kenan godiya a gode masa duk lokacin da za ka kyautata ma jama'a kenan kayi abin da za a gode maka wa kasbu shukuri tsorowar ya ce godiya istismaru sa'ada shine